الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم من أشكال تفرق والأصواب كراتنا سبعين kuma cikin matsala ta 22 da za mu shiga insha Allah ta 23 kenan ko to muna cikin wannan matsala wanda a satin da ya wuce mun yi magana kan maganganu da ɗan tamori ya yi wa ibn arabi al-maliki da ibn hazmin al-andalusi da kuma a wato sauran malamai irin su hadibul bagdadi da kuma ibn hajar al-asqalani to a yau in Allah yadda za mu shiga magana akan reshe na biyu cikin wannan matsala wa ammal baitani amma baitoci guda biyu shafi na 305 ko ƙasa wa ammal baitani amma baitoci guda biyu Allah zani wa'annan da na zama humal iraki wanda babban malamin nan iraki ya wake su fi madhil imam nawawi a cikin yabon imam nawawi wa azahu mal muntasibu ila abihi amma dan tamore saboda tsabar daru sai ce babansa ne yayi an gane ko wato ka san tunda yaran da suke gabansa ga irinsa ne sai a hankali so in ya gaya musu cewa ga yadda aka yi ma yasa yi shi yayi ba sai babansa ne ba yadda za su kun ko ba haka bane ba yau wato so haka shi yayi da awa cewa babansa ne yi wa'annan baitoci an gane falyalam annana la nashukku fi fasahati walidihi amirul jaysh ya sani cewa mu ba ma yin wato kokonto kan cewa babansa mai fasaha ne shi ma wato amirul jaysh muhammadu nasir kabara wata makunihi min al-ulum al-arabiyya da kuma tabbatuwarsa a cikin ilmin larabci khususan bishiri ma ya ta'allaqu bishiri musamman abin da yake da alaka da waka an gane to wannan babu kokonto ai ba ma mu ba iyayen gidan iyayen gidan mu ma sun tabbatar da haka to wannan mun faɗe shi ba tare da wani abu ba a can baya a cikin wannan littafi mun faɗi irin yaban da shewa ciku ya masa game da sanin arabiya da waka da kuma irin yaban da shehu kafin ga Allah ya kare da gare shi ya masa daga ciki a cikin littafin nan nasa i'aratul muhtadin wanda ya kawo labaran malaman kan a cikin sa ai ya faɗa yake cewa wa minhum akhi fillahi zul ilmi wal huda wannan da ma nasar kabar yake yace a cikin sa akwai wato akhi dan uwana a cikin Allah sai ce zul ilmi wal huda ma'abucin ilimi da shari'a wa zauqi ma'ani kalimatul fawz urwati yace mu iniya fillahi alaihi bihi lahu muhammadu nasirun mubi'ud dujunnati yace nasiri alaman kadani bi shuruhi fajuziya bir ridwan fi dar jannati yace wa minhum abuhu siruhu wa daliluhu wa atba'uhu fi zikri tilka sharifati kuma ciki ke cewa wa in turid dariqatal jilani a cikin littafin da ya mai suna al-ifada fi zikr man ja'il al-jiyada littafi ya yi saboda kasan mu malaman adibai ne littafi ya yi na musamman duk wanda ya zo gaishe shi a wata rashin lafiya da ya yi sai da ya waƙe shi ya faɗi sunansa akalla an kawo malamai mutane sama da ɗari uku a cikin wannan waka duk wayanda suka zo duba shi malam sani kafin ga lokacin da ya rashin lafiya ya kwanta a asibiti to duk wanda ya zo sai a sajjala sunansa daga baya malam ya tashi ya waƙe wayanda suka zo duba shi a ciki ke cewa wa in turid dariqatal jilani والنحو والصرف مع المعاني yace in kana neman dariƙar qadiriyya kana neman nahwu da sarfu tare da ilimin ma'ani ilimin balaga kenan sace ya kafi kafi zalika malam kabara muhammadin nasir najrul kubara yace malam kabara ya shika shine muhammadin nasir dan manya lafiya ma in ji ita hu bi kubra aw ukhta halu sata liha sugra to kaga wannan me yake nunawa idan mutum yana da abu sai a bashi abin sa ai an gane ko falizalika dan haka ne ma aka sara min hafi tawalifi ya yawaita waƙoƙi a cikin rubuce-rubucensa walakin nal baitaini sai dai wayannan baitoci guda biyu laisa talahu ba nasa bane falidhalika min az-zulmi an yudha ash-shay'i an yudha ash-shay'u fi ghairi mahallihi yana cikin zalunci a sa abu a gurin da ba mahallinsa ba wa min ajib amr al-muntasibi yana daga abun mamaki na lamarin dan tamori takhabbudu fi amri fi amri abihi wato takhabbudin sa kwa mata da yake a lamarin babansa fataratan tarahu taratan madiha lahu ta yakunu yansub ilayhi al-isma wani lokacin kaji yana yaban babansa kamar zai jingina masa cewa shi ma'asumi ne ai shi ne mai kaza wani lokacin ma kana bibiyarsa za ka daina faɗa tarihi ya girmi duk sarakunan kano eh sarkin kano ado ɗalibinsa ne sarkin kano bayero baban adam sarki alhaji ɗalibinsa ne sarkin kano sunusi ɗalibinsa ne to shekara nawa a duniya ba ba daidai ba ne ba wa hayanan wani lokacin kuma ka ji an tsallaka fa san sama fa wa hayanan wani lokacin yanta kidu ba ba afalihi za ka tana yin nakadin shashin ayyukansa mutta iyan annaha laysat min as-sunna yace ai wannan abin da man nasa kabar yake ba sunna bane ba laysa min as-sunna fi shay'in misal zalika intiqadul bandir ya intiqadin bandiri ce bandiri sam sam bid'a ce banda banda banda dan gofi babanka ka zo kana cewa dan bid'a ne ai ko idan laman suka wannan abin sai a kalle su mahaifinka ka zo kawai saboda wani rikici ya haɗa ka da wani ɗan uwanka a cikin ƴan uwanka sai kuma ka zo kana rigima da cewa mahaifinka shi ma kansa ɗan bid'a ne wa zikirul anfas da zikirin anfas wa taharruki da kuma wato taharruki da ake a wajen zikiri wa gaira zalika wallahi fi khalqihi shu'un wa min zalika yana daga wannan annani samitu bi uznayya na ji shi da kunni na fi jarin mambayya a gidan mambayya wa shahadtuhu bi ainayya na gan shi da idona wato a nan wajen wallahi lokacin da yayi kuwa a lokacin cewa yana da taro a gidan mumbayya a lokacin shekaru ne ya ce yana da taro to kuma a daidai wannan lokacin ya yi daidai da kafin a yi taron na je na same shi ai na faɗi a farkon littafin nan na same shi na ba shi shawara cewar irin abin da kake faɗa ina ga daidai lokacin ba a jima da rasuwar a rasuwar wannan halifan alawi na makka ba wanda ya zo nan garin yake koyarwa an gane ko wannan malami da aka yi masalla masallacin shi Ibrahim to to to ba a jima da wannan ba sai aka je aka yi wannan abin da ya faru to to a lokacin naga wani abin mamaki khalifa ma ni ba na jin ma ya sanni sosai a lokacin to da yake akwai turmutsun fitowa daga masallacin lokacin da aka yi sallar idi sallar sallar gawa sai ya zama shi aljabbar din yana nan ni wato ni kuma na fito a wato a cikin daga masallacin sai kawai ni sai na samu kaina a bayan halifa an gane sai na ga kalle ni wallahi na dauka dadi ya jima wai tun da gane ga dan uwansa ashe ashe ta ciki na ciki to so haka da aka je gidan mambayya to anan ne ya tashi wannan maganar ga abin da yake cewa lam yukhallif abi wato anan ne yake faɗa cewa babansa a kalle shi a duba a ga yadda yake kama da mahaifinsa shi ya ma an gaya musu cewa akwai wayanda aka shigo musu da su gida a lokacin da yake wannan magana wallahi sai ne burin nace to Allah ya sa iya mu imu nan ne muka ji ashe a wannan lokacin live aka sa radio Kano take take yadawa a duniya baki da radio Kano live aka sa abu to ina cewa lam yukhallif abi ahadan ala khilafa yace ba masa ba kowa ba kan halifanci kuma walau khallafa ahadan ala kai koda ma ya sa halifancin fa innahu khalafa ma fa'ala rasulullahi ya saba annabi sallallahu alaihi wasallam لانه لم يخلف ادم من الصحابه على الخلافه dan manzo Allah bai sa daya halifanci a cikin sahabbai ba kala zalika ya faɗa wannan ne adawata li khilafatihi saboda adawar halifancin da aka yi dan uwansa a shehu kariballah hafizahullahu fa subhana salibul uquli sarki ya tabbata ga mai zari hankula a cikin masu shi wa amma al-abyad amma su wayannan baitoci allati ya tashaddaqu biha anna amira jaysh nazamaha wanda yake da awacewa a malam nasir kabara ne ya wake su an gane a lokacin da yake magana cewa wayannan baitoci da ake magana malami na sai ka daddana guraren nan baka daddana ba wayannan maka sun bashi ne a kanka zaka daddana wayannan guraren yana cewa baitocin da ka zanna da ka daddana inda yake magana baitoci to yana cewa a a a, a wato shi wayannan baitoci ko shi iso in ya tashi daga bacci ba sai iso baiti biyu wani abu ne shi malam nasar kabar ma yana da baiti wato baiti goma sha ɗaya da ya yi duka muhimmalai ba su da ɗugu wanda wanda wayannan baitoci duka ba su da ɗugu a afirka kaf ba a samu wanda ya wannan baiti shaɗi ba gashi walaysa fi afriqiya kullaha man nasaja ala hadha alminwali san ba samu wanda ya saka saka abusa wannan takala a cikin afirka baki dai ba wala man salaka hadha almizan ko wanda ya bi wannan tafarki wannan ma'auni ga baitocin ga abinda man nasaka bar Allah ya masa rahama yake cewa ala salamun li ala rusuli ilaman wa akramur rusuli ahlaman wa islama muhammadun ahmadul mahmud hamiduhu mumalla'ir ruhi asraran wa ahkama أشير مدائه أطاءه لها لدى إله الورى الميداء وإكراما ما أرسل الله أعلى سرمدا أحدا كأحمد العلم المعلوم أعلاما أولى لكل أولى أدلى لكل ملك أحما كلاما وأولى الدهم إكلاما لها الدهور رد المحاس كل رداء أحاد صورا على الإسلام أحراما مده المكرم حمد والكرام لهم لتالئ مده إعلام إملاء وإهكاما أساء هل على أمده أوصلها أولاول الماده الصحايا أحلاما أدول ماده ما سال سائلهم مهما ومهما حاء داول اللاما وهو المحال له لسال داله ودول دائله والحاسم الهاما حام حماه رآه الله أكمله وصل الملاه ولاه الراه إلهاما وين سنة بيت تقول أقوم شارع wanda ba nasar kabar ya yi su Allah ya saka mata alkhairi yabo ne ga manzon Allah an gane ku to hazihi yal abiyat wayannan sune baitoci Allah ci ya tabajjahu bi halmun tasu wanda shi dan tamo yake cika baki da su bi annahu laysa fi afriqiya kullaha man nazama mislaha afirka duka ba wanda yi ta wanda ya irin wannan waka aw ma yuqariba ko ma wanda ya kusa da ita ma'ana ko irin baiti biyar ko baiti bakwai ko shida ba samu ba wa ana aqul ni kuma ina cewa laitahu khassa kano bi hada tahaddi ina ma da kano yace yace duk kano ba wanda ya yi an gane ko da watakil cika bakin sai zama ya dan a iya kallonsa fa inda najeriya a ribatun najeriya fa kadai faɗi ne rita to wa kaifa afirki ya kulla ya yi afirka ga baki ɗayanta ma annal imama suka yi radul ayashi attijaniyu afrikiyun tare da cewa babban malamin nan imamu suka yi radul ayashi batijani ne dan afirka ne nan abin da samun kawo masa batijani saboda shi a da'awarsa dama an ka lura za ga wani lokacin ga basar tijjanawa ya janyo masa wasu abubuwa da yawa to ga wani batijjani da ya ninnin kamalar nasar kabara a wajen yin waƙoƙi waɗanda suke muhimmalai marasa ɗugu an gane ko yawwa kuma shi wannan malami a yanzu haka a yanzu a duniyar ilimi yana da littattafai da basu gara ɗari uku ba a duniya suna yawo kuma shekarunsa 68 a duniya an gane ko kuma shi littafinsa ba wai littafi ne fa irin karamin littafi da ake magana ba in yayi littafi sunansa littafi yawwa yayi littafi kun dai san girman ashifa ko to sai da ya waƙe ta duk abin da ke cikin abu ashifa sai da ya waƙe shi baki daya sai da ya baiti wajen dubu shida zuwa bakwai suka yi rajin amma suka yi rajin ya waƙe ta akwai alhasa'isul kubra na imamu suyudi juz'i biyu ne manya-manya shi ma sai da ya waƙe shi to yana da ba'i da yawa a cikin rubuce-rubuce ya yi wa jawahirul ma'ani sharhi ya yi sharhoyi yana da littafai ba za su irgu ba jama'a suka yi da shi kuma rubutunsa ba hazo ma a yanzu sun fi yawa ban da madabuwan kuma saboda kan kauce irin su zamanin su imamu suyudi su kafin dai a afirka a sami mai rubutu irin suka yi raju to za a daɗi kuma ba ta jani to to wannan malami ba tijjani ne kuma dan afirka ne wa ma'ruful da bahisi na sananne a wajen malaman bahasi anna hada shaykha cewa wannan shehi lahu nusurun wa nuzum ina da rubutu rubutun zube da rubutun waka lil muhmalati ga abinda suke muhmalai shi gwaran ma wannan sarka bar waka yi shi yayi littafi wani musamman dukkan muhmalai tun daga farkon littafin an gane ko yawwa har zuwa karshen sa bismillah sai ko aka zaɓi a cikin ta tunda kullum amur zai bani layi wadda bismillah ya huwa zan ko to bismillah ce kare aka samu amma gaba ɗaya har salatin ba hudu za mu karanta za mu karanta wani ɗan bangare yanzu ka an ciki an gani yawwa ma la yusa wa la yu'addu abinda ba zai irgu ba sannan kuma ba za a iya kirga shi ba waya kafika ya ishe ka annahu sharaha jawharatul kamal yayi sharin jawharatul kamal bil hurufil muhmala da harafai marasa dugu wa nazmil muhmal da waka mara dugu wa haka ba sharaha salatul fatiha aidan yau sharaha salatul fatiha sharhi ma da wannan wa sa'ati ka bi abiyat sharhi li jawab al-kamal awwalan ma'a tanwi'ihi lil buhur al ma'rufa sannan idan ga nau'i nau'i na baharai wanda suka sanannu a wajen malaman aruri wa khudhul ibra inda ismul kitabi awwalan ga sunan littafin ma bai madugo ba sunan littafin nasa da yi qala suka yi littafi sunansa mawridul wusuli li idraki suli ala halli kamal salah ala rasulillah alaihi ala ruhi assalam ba dugo a ciki gaba daya to a shafin farko yana cewa muhammadin madda asal sirri wal karami muhammadin huwa dudul ilmi wal hikami muhammadin ahmadul wara wa akmaluhum muhammadin huwa ahal hamdi lil umam a shafi na biyu yana fassara allahumma sai ka cewa akmalal asma huwa allahumma kama da rahu ulama ul asma wa sirruhu allah wa ma hawahu mazaduhu li sa'ilin da'ahu a shafi na uku ya cewa liddu'a sir liddu'a sirrun da rahul hukama وهو معلوم لدى كل أحد لو الله امرؤ أعلاهما رامه مع كل سر ومدد يبدا إلى يوم يتي محمد بن محمود أما الورى سرا وأولاه مما هواه لدى الإسرى أمد الورى سرا وأولاه مهدى وأعلاهم الأمداد لما هوى السر على لما آل ما على أحد لها وحل محلا ما سواه له أسرى وهم وحمله مولاه وردا له هلا وسرا له سار الورى كلهم أسرى a shafi na uku cewa sirru salami ala rasul li muhammadin ammal wara sirran amaddahu wa ma ahadun siwahu lahu dara sarai kara faɗa yace huwa mawrid al asrari li madarik al ahrari wa ala ulahu madaruhum wa madaru kulli madari wa ila al wara ahada huda madadan wasaran wasar wa sirran sari wa kamaluhu wa adawu lahu ala adwari ya faɗa yace rasulullahi arsalahu al ilahu rasulan ma hawa ahadun ulahu وللرسل الكرام كمال مده وما وصلوا إلى أولى أولاه يبقى يتي هو على على آل على كل آل ولدا وهو أصل الحمد مهما حمدا ما أراه دائما آر ولا مسه سوء على دون المدى يقال بدا يتي أصل العلوم وأصل السر والكرم هو الرسول محل السول للأمم على أولاه سلام دائم وعلى آل ووال وأهل الود كلهم a shafi na biyar ya ce ala siratis salama wasu luk lidarkil karama wasu ad masa'i da sa'adin lidarki ahalar imama wasil wa wasil widadan wa kara aku usul madama wasal rasula ilahin adahu dauman marama ala ulahu wa aula idahu kullu malama kullum riƙin wa rasulin warahu wa hawa amama lahu kamalun uluwin ala siwahu alama allahu aulahu aula salamu wa salama a shafi na takwas yace huwa lilwara ahadal huda wa hadahu muli hudahu wa amadahu asraruhu madadan sarali suwahu a shafi na tara yace mala al asrar sirran wa hada ahlul mawadda wa amadal kurra sirran madadan lam ara hadda ya kara cewa madadur rasul muhammadin mala al awalim kullaha wa huwa al muwassil lilwara sirran wa asl wa aslun ahlaha wa ya kara fada yace amadallahu ahmadu kulli sirrin ku gane fa idan aka ce ya kara fada ma'ana baharin gaba ba irin baharin da ake magana bane na baya ya wuce amadallahu ahmadu kulli sirrin wa aurahu kamalan da'iman lah wa adahu wisalan masuwahu darahu wa ma hawa ahadun mahalla ya kara faɗa yace halum mahalum masluk alal maslaki sahali ila darki kulli suli wal hamdu wal wasli wada kulli lawin wasalallaha da'ima maramaka wasalhu makarima wal ahli wadawim ala madhi rasuli wa alihi wasalhu wusulan mudrikan sa'ir suli لا أمرك ما لله إلا محمد موصل أهل الوصل والسر كالرسل وأهل الهدى لولاه ما هم له سرى على كل حال ما أمد إلى الكل أمد لهم أمداد سر سرى لهم وأما سواهم سره ولهم مسلي وهل هو إلا الأصل للسر والهدى لدى كل مرء والمدار على الأصل على لما آل ما سواه لهؤلاء وأولاه مولاه كمالا مع العدل hawa wahadahu kullal mahamid hamidan limaulahu ma aulahu sirran ma alwasri ala sirrihi sarral ilahu musarmadan wa salli ala alil lahu wa ala ahli ya kara fada a shafi na goma yace da akali idrakil ula mawridul huda halumma halum masluk ila mawridul ahla warad warad wurdahu almawrud wasal kulli ma hadaka ila ruhumal ilahi wa salwis wa salwasla wa sari ilahu wa dara warda hawaka mu'ammilan هداك وسلم كل أمرك للمولى ومده رسول الله أكمل مسلك لإدراكك المأمول والسول والوصلة له مدد أما الأوالم كلها وصار مدارا للورى ولهم أصلا إلى السعداء الله أرسله هدى ولهم wadawa musadi hadahu mu kalla adin madahu wasalu kullu mu'ammilin wa adda salaman amimil ala wal ahla wasalhu wusulan lil makarimi wad'uhu lada kulli amrin da'iman hammuhu la lahu Allahu a'lama arada muwasilan lahu kullu ma'mulin ra'ahu lahu ahla wa aulahu sirran ma lahu wasalan siwa له الرسل والأملاك ما وصلوا أس ما وصلوا أصلا وصار إماما حوله الكل ركع وصلوا على روح له معه صلى وكل امرئ رام الهدى أمه حوا مكارم والمولى له أوصل السؤلة على روحه دام السلام مصر مدى مدى الدهر أما الآل والأهل والرسل ya ƙara faɗa ya ce ala ruhi sallar ilahu wa sallama wa aulahu maulahu mahallar mukarrama wa salli ala alin wa walin wa salikin ala masalikar islami ma dama mulhama ya faɗa a shafi na sha ɗaya li muhammadin ala mahallin ali aulahu maulahu kamalu wisali allahu adahu almahamida kullaha wa amadda sirran sarali la ali ya ƙara faɗa ya ce laula muhammadin rasuli ma sara salin lil usuli wala amma kullal alamil adamil muwassil lil usuli ya faɗa shafi na sha biyu ya ce alin rasuluhum humu ahalar kamali wa hal siwahumu hallama hallu wa mamalaku lahum kamalin ula asalin wa kulluhumu alal ula sa'idu wa lil hawa salaku to wannan duka sharhi yake yi fa ga jawharatul kamal jawharatul kamal wannan wanda ke karantawa a ƙarshen amma ko a yanzu ina jin baiti ai mun faɗe shi ya kai nawa eh a guda shi da baiti sha biyu eh can bahari ɗaya ne wannan kuma buhuru aka ringa talwin su guri guri to wa amma bin nisbati li sharhi salat al-fati wannan fa ba kuma bane a cikin zaman sa an gane ko au eh wai wai ma na ce bari ma a karanta furr ba ma ba ma fasara to wa amma bin nisbati salat al-fati a bitilka al-arab al-mumala gamar sa fati da wannan harfa wanda ba a musu dugo ba faqad wa sama kitabu bil arab mumala wa sammahu madali al asrar li madarik al ahrar wa fi min nazm al muhmal ma yudu shi ka a cikin sa zaka samu wato waka wanda ba ya musu dugo ba abinda zai bi musu da kai fadalika qawl fal zalika to dan haka qawl al muntasib laysa bi afriqiya kullaha man nazama ida ashara baitan da yake cewa a Afirka gaba ɗaya ba wanda ya wallafa baiti goma sha ɗaya huwa zahirul fasadi an gane ko zance ne ɓatacce ina jin ɗauka irin zamanin zamanin irin na da ne kasan zamanin da in za ka yi ake ƙauye ba waya ka nemo kuɗin mota a yi tafi a yi tattaki a je garin shi kuma wata shi wancan ya taho garin ku ko ba haka bane ba ba wahala da ake cike nan ba da to shi ɗauka yi garin irin da ne ba mu da littafan magari ba sa shigowa cikin ƙasashen mu Najeriya ko ba gane ba to sai da a wacewa duk Afirka kisa mutum ya kewaye shi za kullum ko ko ma duk abin da malami zai ya ce a iya sani na babu sai ka ma lafiya ko an samu to malam bai sani bane ba ai ba matsala bane ba ai an gane ko to bi mabta karahu hada shehu tijani tijani dari rahimahullahu rahmatan wasiya da abinda wannan malami ya gaggauce shi Allah ya jin kai gare shi jin kai wanda yake mai yalwa summa inni an sauka ayyul muntasib sanan ne maka wasiya kai dan tamuri bi an takuna ishamiyyan la izamiyya ka zamanto isami ba izami ba ai mun faɗa wannan ko a can baya shi isami shine mutumin da ya tsaya da kafafunsa shi ko izami awa ai mu iyayen mu malamai ne mu iyayen malamai ne mu jikokin malamai ne mu ne garin mu kaza kaza ba haka ake ba kan Allah zama malami kai ma ai an gane ko yawwa to shine isami yawwa shi izami shine wanda a shi izami shine wanda wato yabtakhiru bil izami rufat yana alfaharceceniya da wato iyayensa bayan sun riga sun zama kashir diddigaggi mai mutum yana tso ina cikin kabari kana sakama da shi islamiyin ku shine wanda yake tsaye da kafafunsa to wai an ce wata rana an buga ban wato wannan hajjaji sai hajjaji ya kalli wanda aka kira shi an kira shi ce kai a anta islamiyun am islamiyun da ya rasa yadda zai sai ce ana islamiyun wa islamiyun sai ji sauki kare ka kyale ka sai ima ima ce kai amma ai fasa ce a ashe kai isami ne kuma izami yi masa goma ta ziki sauki ka sai da ya fito sai wanda ya kira ce masa bawan Allah kai ku dan Allah ya kai ka samu tsira wajen hajjaji dama ka san me ma'ana isami da izami ta ce wallahi dubban san ma'ana su ba kawai dai abin da ya faru gani ne in na ce izami ta yi shi ne matsalar to amma in na hada da Isa- Isami to sharrin wannan sai wannan amfanin sai to amfanar da ni shi sa sai ya hada su baki daya saboda haka sai samu nasara a gurin sa ya ce ya Isami ne kuma Izami ne kai Allah sarki to wa amma da awahu wa amma to sai jimin ko wa amma da awahu amma da awasa annal bazzar lahu kutubun arba'a la khamisa laha da ya ce wa bazzaru yana da tafai guda hudu bai da na biyar faqad janabahu sawa fi zalika a daidai ya masa nisa a wannan fa innahu zakara al-musannad sagir ya kawo guda hudun yace akwai al-musannad sagir da kuma salatu ala nabi da kitabul ashbar ashirba da kuma al-bahr az-zakhar sai ce babu na biyar an gani to amma gafala amma fi mu'jamul muallifin na Umar bin Ridaka hala sai ya- ya rafkana an gane ko shi ma da ya ce ban sallata ta masa ba sai hudu shikenan amma ba na biyar albal allama to ga na biyar mun kawo fa innahu zakara domin shi wannan man ya faɗa anna lahu sharhan li muwadda malik yayin wadda sharhi muwadda malik kaga an hada yaron guda biyar kenan ko fa bana adamu tadqiqi fi ba sai mazum saboda haka sai rashin binciken sa rashin tabbat a cikin binciken sa wanda yake abin da'awa sai ya bayyana to sai abu na dalil na biyar kenan wa ma da awahu amma da awassa annal muhaddisina wai malaman hadisi jarrahul mawalina wai sun yi jarhi sun mi sun jarhantar da mawalina da aliyim masu soyayya ga sayyidina ali ma'ana duk wanda yake a dan bangaren sayyidina ali sai aka yi masa jarhi wai malaman hadisi ba duk malaman hadisi ke nufi wa wasaqul mawalina li bani umayya sannan sun amintar da dukkan masoya bani umayya wa kulluhu wai kuma duk wannan abun amal muawiya aikin sayyidina muawiya ne to wannan magana ta sa fa qawlu man la yadri ma ya kharuju min ra'si ai fadi ne wanda bai ma san me yake fito da kansa ba domin wannan ba sai an tafi wani dogon karatu ba an gane ko fa muawiya shi sai na muawiya to fi amu 60 ya rasu a shekara ta 60 an gane ko shi kuma rubutun hadisi malam mutari a wace shekara ka fara rubutun hadisi lokacin wa lokacin wani wani halifa ne Umar bin Abdulaziz. Yawwa. Yawwa, 99 shine shekara shekara da ya walibanci zuwa 101 rasuwarsa. Ko? To kaga lokacin aka fara rubutu ba. Ashe da can duk ba rubutu. To amma ne yake dan ban kaura ne shi mutumin. Ana ji ko? Sai ce wai ai ai ai wai ah, aikin sayyidina Muawiya ne wannan. Isa suka jarhantar da masoya sayyidina Ali. An gane ko? Aka kuma a wasu kadda masoya Bani- ah, Bani Umayya. to ai shi Muawiya ya rasu a shekara ta 60 fara rubutun hadisi kuma ko bada'at fi ahdi Umar bin Al-Aziz ga gashi nan ma ya fara a zamanin Sayyidina Umar bin Al-Aziz ma baina 99 wa 100 tsakanin 99 da 101 an gane ko wai wa karkala wai sai yace ishtara muawiyatul aqlama wai sai na muawiya sai ya sai alƙalmin malamai wai sai na mawai ya sai alƙalmin malamai saboda sun rubuta abin da suka rubuta na wannan son zuciya lakin bihamdillahi kazzabahu tarihu amma mun gode Allah tarihi ya ƙaryata shi wa afhamahu bainan nas ya kuma ƙure shi tsakanin mutane an gane ko yau so haka tarihi baya ƙarya ko ai ba zai a ce ga wani ababa ya girin babansa ba ko zai yi zai yi a dan baiwa haka ba za a samu ba ba zai yi ba ko zo haka wannan abu ne a fili jama'a to yau za mu shiga cikin matsala ta 24 wannan muhimmiya ce ita ma ina ma da lokaci mu kare ta amma dai ko za mu dan koda ba mu kare ta ba sai mu dan taba abin da ya samu malamin da Allah ya kokari a danna wannan kasar din idda al-muntasibu a matsala ta 24 dan tamuri yayi da'awa anna muawiya ibn abi sufyan cewa wai sayyidina muawiya dan abi sufyan wa amr ibn al-as da sayyidina amr dan as wal mugira bin shuba da sai na mugira bin shuba wai mal'ununa ala lisan rasulullahi wannan magana ta sa ta yi muni kwarai wai kuma wai a harshen manzon Allah wa tadda bi ma zakarahu al-haythami haythami ya kafa hujja da abin da wai haythami ya faɗa fi mutum zawaidi a a cikin littafin sa mutum zawaid hadisi na 1275 wa saqal hadisi ya ka hadisan ثم قال الهيثمي رواه الطبراني عن شيخه الطبراني رواه a cikin shi daga shehinsa zakariya bin yahya sadi qala zahabi zahabi yace ahadul asbati daya daga cikin amintattu tabbatattu ma alimtu fihi jarhan asal ban san wani abin jarhantawa ba a cikin sa a asali wa qala ibn al-qattan ibn qadan ya cewa mukhtalafun fihi fil hadis akwai sabani a cikin sa a cikin harka hadisi wa saqahu qawmun wa da'afahu akharun wasan yadda da shi wasu kuma sun ce ba'ifi ne wa baqiyatu rijali rijal sayyi amma sauran mazajen mazajen hadisi ingantacce ne wadda sanan ya da'awar annabun abdurabbihi wai wani malami mai suna ibn abdurabbihi a cikin littafinsa mai suna al-iqdil farid an gane ko juz'i na biyar shafi na ɗari da goma sha biyar ayyana isma mu'awiya ta filma rukunina wai ya ayyana sunan sayyidina mu'awiya a cikin wanda aka la'anta yanzu ku kalla da Allah wanda bai san dan tamure ba yayi masa wannan barazanar yace a duba juz'i na biyar shafi na ɗari da goma sha biyar sai ka ɗauka gaske ne wallahi ƙarya yake babu wannan zancen kwata-kwata a littafin an gane ko kwata-kwata babu shi a wannan dai littafi a zo nake cewa karka ce ka ce iya sanin ka baka san abun ba an gane ko to shi gil faridi mune wa Allah godiya mun karanta shi min gilafin ila gilafin ba wannan zancen a cikin sa baki daya babu shi shi asalin ma littafin bai da alaka da littafin hadisi kwata kwata littafi ne na na na adab abubuwan larabawa da harkar larabci ce a cikin ta kawai da abun da ya shafi adab na na abubuwan da aka sani da na adab amma shi sai zo ya lankwasa sai ta yi gashi abin da za a samu kuma misali sa'an samu a ciki sai me saboda ana magana a samo malamai a malaman hadisin ma sai an tabbatar da wani siƙa ne a sai ka ƙyale littafin hadisi sai ka tabbata littafin adab wanda malamin adab din nan da zai zo ga malamin hadisi sai sun caje shi ina fatan gani sai ka dauko a ciki sai ka ce ai gashi a ciki kaga ban wanda wanda ya mai da su wato irin ya kadumu kawo yawmal kiyamati fa'awar da humun nar an gane ko in ba irin wayannan mutanen ba wa zai ga wannan abin ya darshi a yanzu zaka yi magana ka dauko a cikin littattafan musulunci littattafan da za a ce za a kafa shari'a musulunci da su sai kai wannan abu to Allah ya sa mu dace dan karkace a littafin mustashriqai na ciro bari in koma littafin da kake ta faɗa dan wata kila shi kadai kake da shi majma'u zawaid bari in ciro maka ita da isnadin da ya isa ai sallah da shi ba ta mustashriqai bace ba ta mustagribai bace ta malaman hadisi ce majma'u na bakwai shafi 352 hadisi na 1275 daga abi bijlaz kissan mujiratu dan shu'ba da amr dan as wadda suka hawo minbari bi mahdaril imami a gaban imam Hussein amma muawiya shi kuma sarkin nagon eh a gaban imam al-hasan إمام الحسن أبو حسن البصري إمام الحسن بن الإمام علي أمام معاوية أجاب معاوية wannan maganar ga tana raga ma inda take waka fi abi suka dinga kundi ma sai di al-ashar ubanka kaza uba ina zaune ina ji ubanka kaza ubanka shi yayi kaza Allah yayi mar kaza sai da suka gama sai aka ce dan kurta is'ad in kana da ta cewa hauka faɗa kai ma faƙale ce la as'adu hatta tuɗi ni ahadan in qultu haqqan an tusaddiqu kun san ni rauna ne ba ni da kowa sai dai kuma alƙawari in na faɗi gaskiya za ku yadda ku gaskata ni wa in qultu batila an tukazibuni in na faɗi ƙarya ku ƙaryata ni fa dau suka ce mun yi alƙawari fa sa'id ya ce to bari in hau hamid al-minbar fa hamid Allah asna alaihi kirari ya yabo ga mahalicci fa qale ce an shirullah an shidullah ya amuru wa ya mujira an shi duka kenan an shi duka Allah ya amuru wa ya mujira ina gama ka da Allah amuru dan asi ina gama da ka da Allah mujiratu dan shu'ubatu a ta'alama ne anna rasulullahi kun san cewa annabi kala ya ce la'ana Allahu rakiba wal qa'ida was sa'iqa ya ce Allah ka tsine wa arrakiba wa sa'iqa ahaduhuma fulan sai suka sa fulan nan haisa ne sai ce fulan annabi ya ce ina gama ku da Allah da kai mujira da kai amur annabi ya homin bari ya ce annabi ya ce Allah ka tsinewa na kan raƙumin nan da mai kora raƙumin kuma wane ne ɗayansu biyun da ya tsinewa to wanan a koma al-ikidul farid na ibn abdurrabbi al-andalusi juz'i na biyar shafi na ɗari sha biyar tarjaman mu'awiya za a ga ce mu'awiya ne to sannan ko bai ce shi bane ai ku kalli karatun yace amru da mudira kaga yana son ya rantsar da su kan wanda bai ambata ba tunda shi magana kansa take kala suka ce Allahumma na'am an yi haka lalle annabi ya tsine sun wuce a raƙumi annabi ya tsine waɗanda uban kala sai ce to shikenan an shi duka billahi ya muawiya wa ya mujira kaga ya koma kan wa kan amru sai ce da kai muawiya da kai amru ina gama ku da Allah a ta'alama ne annar sun lalla ana amran bi kulli kafiyatin kala hala anatan zamban da amur wa annabi annabi ya ce Allah ka tsine masa da dukkan kafiya tsinuwa daya duk baiti ɗaya tsinuwa daya kun shaida an yi qala allahumma bala suka ce an yi qala kuma cewa an shiruka billahi ya amru ya muawiya da amru da muawiya ina gama ku da Allah ka gama gana wa yake kenan mudira أتعلم أن رسول الله لأن قوم هذا كن سان النبي إلي وانا دا جماعة تسا قال بلا سكتي قال يتي فإني أحمد الله الذي وقعتم في من تبرأ من هذا نقول يا الله da ya zamana shi laifin wannan da kuke zagi ya barranta ba shi ba waɗannan da annabi ya tsino to kun ji gaske da karatun ki sai dai ali ya barranta saboda tsinuwar annabi gare su mu ma mun barranta
to wannan abin da ya faɗa ni amma fa jama'a mu magana sai muni kwarai da gaske bari ku jita aljawab qabla al-khawd fil ijaba kafin mu kutsa cikin bada amsa la budda lana ba makawa an nuri dal hadisa bi kamalihi sai mun ka hadisin gaba ɗayansa fil asali a cikin asali fa naqulu sai mu ce rawat tabarani fi mujmal kabir darwani ya rawaito a cikin mujmal kabir a yake cewa haddathana zakariya bin yahya saji an gane ko wannan ba daga cikin mujmal muka dauko ba a shi mutum ba ta ce dabarani ya rawaito ba to bari mu koma dabarani mu dauko shi gashi a cikin dabarani juz'i na 3 shafi 71 la lamba hadisi 2698 ga isnadin حدثنا يحيى إكتوى قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا إمران بن هدير لا لا مجمع ذلك أنقالكم قال حدثنا إمران بن هدير أظنه أن أبي مدلزم da Allah kai kai daga jin wannan ma sai an ma gaya mama azunnuhu kowa da san azunnuhu ko ta eh a'a wai ina so mu gane dan mu gane shi isnadin bayan ya ce hadathana imran bin sai ce azunnu ko ha inna zanna dai la yubni min hakishan ko to nan ya ce azunnu ana bi mijlazin qala qala amr ibn al-as wal mugira bin shuba li muawiya amr dan as yace ga yawo mugira dan shuba an gane ko a da amr dan as da mugira dan shuba su biyu sai ga yawo sayyidina muawiya suka ce innal hasan bin aliyin ayyo ai sai na san dan ali mutum ne wanda yake bakin sa baya iya magana yadda ya kamata wa inna lahu kalamun wa ra'ayin kuma kaga san yana da zance ina kuma da ra'ayi ma'ana yana da wata fahimta ba irin tamu ba wa innahu qad alimna kalamu kuma mun san me zai faɗa in ya tashi ya magana fa ya takallamu kalaman fala yajudu kalaman zai yi magana ba zai samu abin da yake so ya faɗa ba saboda haka yanzu mu kyale shi hau kan munbari i magana faƙala sai ce la ta falu kanku yadda ya hau kan mumbari suka fa abawa alai suka ce a mu kyale shi ya hau an gane fasa ida amurun almin bara sai da amur dan as sai ya hau kan mumbari a fa wannan kurunkus dan kan biyar an gane ko wai sai ya hau kan mumbari fa zakara aliyan wa waqafi ya faɗi sayyidina ali ya faɗi manganu bakaki akan sayyidina ali ثم سيد المجيرة بن شوبة شما مجيرة بن شوبة سيهو كان منبرن فحمد الله واسنا عليه يقول الله يبوغ الله ثم وقع في علي رضي الله عنه شما سيأبكى وسيدنا علي ثم قيل لحسن بن علي سيقول سيدنا حسن بن علي كما بوكا وكما منبرن اسعد فقال سيدي لا أسعد نيبا ذن عوبا ولا أتكلم وذن مغانا با حتى تؤدوني هسيكم بان القورن إن قلت حقا أن تصدقوني إن دينا فدقسكي نا فدقسكي وقلقتاني wa in qultu badilan an tukazzibuni in kuma na faɗa abin da ba daidai ba ku ce na faɗa ba daidai ba fa dau suka bashi wannan alƙawari fa sa'ida lil minbara sai ya hukan minbari waye ya hukan minbari sai da na haka ko a ba cikin wannan zuki ta mallan jama'a fa hamidallahu wa asna alai ya goda Allah ya kuma yabo gare shi fa qala sai ce billahi ya amru wa anta ya mugira ina hada ku da Allah ya kai Amr dan As da kuma kai mu gira ta'alamani yanzu kun san anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace la'ana Allahu sa'iqa Allah ya la'anci as-sa'iqa mai kora aba dabba warrakiba da wanda ya hau dabbas ahaduhu ma fulanun ɗaya daga cikin su shine wane to ga lamba za ka kasa wa min kazibul muntasib wa tadlisihi ala al-awam talbisi al-awam daga cikin kare dan tamure da kuma wato dan rayan tsafta amma mutane qala sai ce zakara ibnu abdurabbihi ibnu abdurabbi ya ambata a cikin ilfari anna hadha fulan cewa wannan fulan din da aka ce huwa muawiya shine muawiya wa qad tatabbatu zalika al-kitaba na bibi wannan littafi falaisa fihi za fihi zalika al-hadith wannan hadisin babu shi kwata kwata a cikin littafin la siyama an al-kitaba kitabu adabi littafi ne na adabi walaysa kitabu hadithin aw sharhi la haditha ba littafin hadisi bane ba kuma littafin sharhin hadisi bane ba qala ba tambaya yake yi ba cewa kun san ya la'antuwa ne qala sai suka ce allahumma na ambala eh gaskiya ne mun san ya la'anta qala sai ƙara cewa an shuruka Allah ya muawiya ina ƙare ma magiya ya kai muawiya wa ya mugira da kai mugira a ta'alama ni kun san annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'ana amran bi kulli qafiyatin alaha la'anatan kun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci amur dan as da dukkan kafiyar da ya fara da yayi tawaka sai da sai da annabi ya la'ance shi qala suka ce Allahumma bala'i gaskiya ne qala sai an shuruka Allah ya amur ina ma magiya ya kai amur wai wai shi anan ne shi za a dinga tambaya kuma dan Allah ya faɗa gaskiya wannan akwai nan hankali ma ni ba ka wannan ma wannan magana ma a cikin wallahi ai ya kamata a ce in dai maganar in dai la'anan ne mutum kuma abu a ce maka ai ma magiya da Allah to tunda akwai la'ana tare da kai ina zan saka yadda da Allah kuma tabka da warwara wa inna ma magiya kai amru wa anta ya muawiya bin abi sufyan ata'alama ni anna rasulullahi la'ana qauma hadha ka san cewa annabi ya la'anci mutanen wato in an ce qauma hadha duk dangin su a gida to an ce haka wato wannan da bugi dan shuwa bake kala suka ce bala haka ne kala hasan sai hasan dan hasan sai ke cewa fa inni ahmadullah allazi waqatun fi man tabarra min haza yace nagode wa Allah wannan da wato wanda kuka afka a cikin sa shi Allah ya sa ya kubuta daga barin wannan wa zakar hadisi sai fa wannan hadisi to fa fi hadal hadisi ilalun kaseera a wannan hadisi akwai illoli masu yawa la tatrukuhu ya sai ba za su bashi inganta ba bal huwa munkarun bar da hadisi ne munkari mu'aridun lid dalail qat'iyya yana mu'arawa da dalilai wanda suke yanki na farko fi sanadi Abdul Malik ibn Sabbah al-Misma'i a isnadin sa akwai mutum da aka fara faɗa Abdul Malik ibn Sabbah al-Misma'i waye shi qala al-Khalili fi al-irshad Khalil ya faɗa cikin irshad yace ruwiya amma rawa an malikin ya rawaito daga Imam Maliku wa yuttahamu bi sariqatil ahadisi tuhuma sama ke da satar hadisi yake walakin qala hafiz fil fatah sai dai ibn hazar ya faɗa cikin fatahul bari yace qala abu hatim salihun wa zakara sahib al mizan fa naqala an al khalili annahu qala fi kana muttahaman bi sariqat al ahadisi cewa khalili ya ce ana tuhumarsa da cewa yana satar hadisai wa hadha jurhun mubham wannan jurhi ne wanda yake mubhami sai an fito an yi bayanin ta ina aka samu wannan ولم أرى له في البخاري سوى حديث واحد yace ban ga wani hadisi guda ɗaya ba a cikin sa a cikin sahih bukhari banda hadisi daya wanda bukhari ya rawaito shi ya kawo shi a cikin kitabud da'awat amma ya hada shi da mu'az bin mu'az an shubata ana bi sa haka sai kawo shi fa qawl hafiz huna fadin hafiz anan huwa ayni qawli fi hamad bin salama shine irin abin da ya faɗa cikin hamad bin salama fa inna qala fi zalika ya faɗa cikin wannan guri dai ya ce hamadu bin salamata ahadul asbat illa annahu sahibzu sai dai haddasa ta zama tayi rauni fil akhir a karshen rayuwarsa istashara bil bukhari ta'liqan bukhari ya kafa hujjar shi amma fa mu'allaqin hadisi walan yukharrij lahu ihtijajan bai kawo shi akan kafa hujja ba wala maqarunan bai ma hada shi da wani ba wala mutabatan ba wai yayi mutaba da wani ba illa fi mawdu'in wahidin sai a guri daya sun makala sai ibn hadar yake cewa wa hadhihi sigatu irin wannan siga yasta'milu hal bukhari fil hadith al mawqufa bukhari yakan yi amfani da irin su a cikin hadisai mawqufai da marfu'ai ha ila yau idza kana fi isnadi ya man la yuhtajju bihi indahu idan a cikin isnadi akwai wanda man la yahtajju bihi indahu wanda ba a kafa da shi a gurin imam bukhari sai kawo shi irin wannan wa kan sabaka to ya gabata dai annal muntasiba cewa shi dan tamore la yaqbalu ahadithu kullu baya karba hadisan a hammad dan salama gaba daya wa haka za Abdul Malik bin Sabbahin to dole Abdul Malik bin Sabbahin domin me lianna hukumuhuma inda Imam Muhaddis na Al-Bukhari wahid hukuncin sa ne a wajen malamin hadisai Imam Bukhari to a illa ta biyu shine Abu Mijlis wanda shine Lahiq dan Humayt Ukaili yace a cikin Abu Afawul Kabir حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا صالح بن حم... بن احمد قال حدثنا علي قال سمعت ابا داود يقول قال شعبة ابو مجلز هذا wannan abu mizar din da ake magana ya jiwo an hadisin ka annahu shi iyo sai ga zo hadisi kamar dan shi an shi sun mai jiwo an hadisin ka annahu usmaniyun sai ga shi abun hadisi kamar kamar shi wato ba usmani ne حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا وسيد بن حيانة قال سمعت يحيى يقول أبو مدلز مضرب مضرب الحديث هنا الإضرابي أتكلم حديث نساء ذهب يتي أتكلم ميلان من ثقات التابعين لكنه يدلس أما أنت تشيري أتكلم تابعي سيدة مدلسين ابن هذا الأبد أتكلم تابعي تعريف أهل التقليد بمراتب الموصوفون موصوفين بالتدليس يتي عن ابن معين إلى أنه كان يدلس وجزم بذلك الدار قطني izili ya faɗa a cikin asikat ya ce wa kana yuhibbu aliyar radiyallahu anhu yana son sayyidina aliyu Allah ya kare da gare shi to yanzu idan mutum ya son sayyidina ali shi ma wannan garhi ne a kansa suka dai eh to a duba kasa qawluhu yuhibbu aliyar da yace yana son sayyidina ali ma'anas ma'anahu yufaddiluhu ala shaykhain yana fifita sayyidina ali ne akan sayyidina abubakar da sayyidina umar la mujarradul muhabba ba wai tsana ba wai hakikanin soyayya ba fa inda zalika laysa bijarrin wannan ba suka bane bal huwa wajibin dole mutum ya zama yana son sayyidina aliyu dole ne an gane ko yawa duk mutumin da ba son sayyidina aliyu to ya shiga cikin matsala Allah ka kiyaye mu wa amma zamu bi anna aliyan huwa haqu bil khilafa amma da a wacewa sayyidina aliyu shi ya cancanta ya zama halifa mina shaykhai fiye da sayyidina Abubakar da Umar fa huwa jurun wannan miki ne hatta qala Sufyan as-Sauri har sai da Sufyan as-Sauri yake faɗa a cikin Abu abinda Abu Dawud ya rawaito a cikin littafin sa da isnadi ingantacce yace man za'ama wanda ya riya anna ali radiyallahu anhu wato a cewa sayyidina Allah ya kare da gare shi alayhi salam kana a haqqu bil wilayati minhuma shi ya cancanta ya zama halifa fiye da sayyidina Abubakar da Umar faqad khadda Abubakar wa Umar ya kuskurantar da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar wal muhajirin wal ansari ya kuskurantar da duk mutanen Makka da suka hijira zuwa zuwa Madina da kuma mutanen Madina wa ma arahu yartafi lahu ma hadha amaru ila sama ba wani aikin sa da zai daga zuwa sama sau wannan aqidar ta sa domin me ai ya fitar ga wa yatabi gaira sabilil mu'minina sabilil mu'minina shine sun gabatar da sayyidina Abubakar sannan sayyidina Umar kai kuma zaka ce a kai ba haka za a yi ba haka da aka kuskure ta kaga wa yatabi gaira sabilil mu'minina kenan ko Allah ko ya ce wallahi ma ta walla wa nusli jahannama wa sar masira Allah ka kiyaye to fa qawlai shuba wal ijli fadin shuba da shi ijli mimma ya ja'aluna najzimu bi annahu min shi'a wannan tabbatar mana cewa shi dan shi'a ne wannan mutumin wa misluhu la yuqbalu ma rawahu mimma yuwaddu bid'atahu wannan yana ba zai sa a karba abin da ya rawaito ba irin musamman abin da yake karfa shi karfa bid'arsa kamar sa irin abin da ya gabata min qaulil muntasib nafsi na daga fadin dan tamore shi kansa wa hada hadisu wannan hadisi mimma yubayyinu fi aqidatahu yana bayyana aqidarsa a ciki fa inna fihi haddan shadidan ala hawla isaba radiyallahu alaihim domin akwai sarayyau da mutunci mai girma akan wayannan sahabban manzon Allah masu girma a ce sahabban manzon Allah a fadla ana gare shi wa yaz billahi summa inna fi sanad inqila'an sana'a wannan isnadi akwai inqila'i an gane ko wannan shine abinda idan za ku tuna a wajen muqabala an gane ko da aka ce ai ga wani littafi rijalu rijalus sahih hadisi ya zo rijalu rijalus sahih ko ai cewar haisani rijalu rijalus sahih baya nuna ingancin hadisi shi abin dan tamore bai gane ba domin za a iya samun rijalu rijalu sai eh kowanne a cikin mazajen mazaje ne na ingantacce an same su a cikin sahih bukhari ko an same su a cikin sahih muslim amma isnadin ya hadu ana iya samun irsali ana iya samun inqidai an gane ko yawwa ana kuma iya samun i'dali duk wannan abu ne wanda yake afkuwa a isnadin hadisi wanda kuma zai wani hadisi inganta ba ko da irin su maluku ne a cikin nasa a ce maluku an maluku an malikin an malikin an malikin an gane ko ma'ana irin maluku ne aka rawaita a gurinsu amma sai zama a cikin su an sami yankewa misali a ce ahmad dan hanbali ya ce an malikin yanzu ahmad dan hanbali ya ga maluku to yanzu yace an maliku hadisi ya zai karbu ba zai karbu ba tare da cewa ahmad dan hanbali sika ne fauka sika haka maliku ma siƙa ne amma ba zai karba saboda akwai inkidayi a cikin isnadi to irin sa anan wajen gashi ma a wannan isnadin ma akwai shi a cikin wannan isnadi akwai inkidayi baina abi mijlas tsakanin shi abi mijlas wa amr ibn al-as ma al-mugira wa muawiya an gane ko shi abi mijlas ba shine mai bayan an ce hadathana imran bin hudairin azunnuhu an abi mijlas wannan mai wannan magana shine abdul malik bin sabahi al-misma'i yace azunnuhu an abi mijlas ko shi ma abi mijlas da aka zo sai ce qala amr bin al-as yanzu qala amr bin al-as ba shine ɗaya daga cikin hanyoyin da mai tadrisi yake yi ba jama'a kuna tare da ni idan za ka yi tadrisi an gane ai ba ta za ka ce haddasa ni ba ba ta za ka ce sami'tu ba kawai ta za ka ce an wani ko kala wani ko anna fulanin kala ko ba haka bane ba wayannan suna irin hanyoyin da ake tadrisu da su kuma wayannan lafazan duka ba sa nuna cewa maganar da ka faɗa ka karɓe ta ne daga bakin wanda kake bada labarin yayi magana duk mai ruwa yanzu ce kala wani yanzu karatun da muka wuce satin da satin da ya gabata ba mun kawo wata ruwaya ba wadda bari muka yi a cikin wadda yawwa yawwa idan jawo da fitar kitana ko to ai kaga a wannan ai mun kawo wata ruwa cikin sahih bukhari wanda malamai irin su ibnu abdul bar ko irin su wato ibnu arabi suka cicciki isnadin sahih bukhari a wannan gurin ko har ka cewa a cikin maganar shi ibnu arabi ya ce da aka ce wani mai ruwa ya cewa kala iji to wannan bai ji daga bakin wannan wanda ya faɗa ba domin ta ce kala kun gane irin hanyoyin da ake bi idan za a tattaki isnadi sai isnadi ya kubuta ba wannan kwata-kwata a ciki to isnadi yake tabbata yanzu a nan wajen akwai yin kidayi tsakanin abi mizal da amur dan as an gane ko la'anna amur dan as domin shi amur dan as tufiya ya rasu a sanata salasun arba'ina shekara ta arba'in da uku ya rasu mugira dan shuba shekara ta arba'in da tara ya rasu abu mizal haza ya rasu a shekara ta ɗari da shida an gane ko ɗari da shida ya rasu fayaqudu an yakuna hadar hadir kisa wannan bai tabbatar mana cewa bai ma zo wannan wannan kisa ba ku fa gane wannan ba fa labarin abin da ya faru ake magana ba a'a rasuwar amr dan as da rasuwar mugira wanda da su ake wannan abin an gane ko yawa da su ake wannan abin to gashi shi da ya rasu a shekara ta 106 ina ba da labarin kala fulan saboda ka yabudu an yakuna hadar hadir kisa zai saboda ko da a ce ya zo babu shakka yana dan jariri ya zo wajen ko aka kashi gurin haka wannan abu ne wanda hankali ba ta dauka ba ayan gane ko wa qarqala bi nafsihi qala amr ibn al-as abin da ya faɗa kenan wa lam yaqul haddathana aw akhbarana an gane ko fa hadhi isharatun wannan nuni ne ila annahu huddisa bil qissa cewa gaya masa qissar akai faka tamal ladhi haddathahu sai boye wanda ya gaya masa وقد ذكرت أننا في هذا البحث مؤمن بلا أتكون أن البحث نقفو قوائد الجوفي زعما بإيرن قائد جن سيول إمام البخاري an gane ko ka san ana cewa Imam al-Bukhari wato wato a cikin ka'idarsa ana ji ko sai an sami wato isbatul luqi ɗaya daga cikin abubuwan sa masu zafi kenan tabbatuwar haduwa shi ko muslim sai ka ce a imkanul wuqu wato imkanul luqi imkanin da ki haduwar za ta iya yiwuwa yanzu misali idan na ce ni yanzu gani a kano na ce ai na yi karatu a haddasa ni sai na kawo malam kamar shek ɗayar bauchi ko kuma shek ibrahim sale maiduguri an gane ko wanda a yanzu na abuja da zama ko to sai na ce ai haddasa sai na ce kawai an an gane an shek ibrahim sale to a yanzu a wajen musulun hadisin ya karu me yasa ga ma a ƙasa ɗaya ni ga na a ƙasar najeriya shi ma yana cikin ƙasar najeriya kuma mun sheki ƙashin numfashi a cikin duniya lokaci ɗaya ma'ana yanzu ina nan da rai shi ma yana nan da ransa a wajen musulun hadisin ya karu amma a wajen bukhari fa aka ce sai a tambaya a duba cikin rassa ta ɗaliban shaibaran sari akwai sunana a ciki kwarai kuwa sai an bincika an tabbatar sana a duba ni kaina a cikin malamai na akwai shi ibrahim salih sai an duba wannan an gani a wajen musulun kuwa in dai akwai imkanul luqi to wannan ba matsala amma a wajen a wajen bukhari sai an tabbatar an gane ko amma fa duk wannan hanyoyin da yake bi maluku yana gaban sa akan wallahi karba muna za mu zo da hanyoyin maluku wajen guda bakwai sharuɗin maluku na karba hadisi wajen guda bakwai to saboda haka fa za ma la yuqbalu kada wannan ba zai karbu ba khususan idan jumi'a anna hadha alladhi ata bihi musamman idan aka tara cewa abin da ya zo da shi din nan la yuqbalu inda almuhaqqiqina min almuslimina ba zai karbu ba a wajen muhaqqiqai daga cikin musulmai to bari mu kara daya shine jimu na uku kenan ko dan yanzu mun sami wutiri abu na uku da zai sa wannan isnadi wannan hadisi ba zai karbu ba وفي إسناد هذه القصة المنكرة قول عبد الملك عن إمران أظنه عن أبي مجرد كذبا وين دان الله دان النبي sahabban da Allah ya tabbatar mana da matsayinsu a cikin alkur'ani da girmansu da darajarsu ana ji ko sai mu zo kawai saboda hadisi mai azunnuhu sai mu tare da darajar sahabban nan musamman irin wayannan guda uku imam muawiya sayyidina muawiya a amur dan as mu giya dan shuba sai mu sarraye da darajar saboda wannan hadisin kwaya daya tak wannan hankali ba zai dauki wannan abun ba domin an dauki wannan hadisin zai rusa ayoyin qur'ani da yawan gaske to nan ne ne aula ya rushe da ya rushe aya ta rushe ko hadisi to fa hal yasbutu yasbutu al-ahkam bi zununi yanzu hukunce hukunce suna tabbata bi zununin da zato fa kaifa bi hadha al-amr al-khatir ya da wannan lamari mai girma وقد قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون على بعض الأبارن cewa in ya tabi'una ma'ana ma ya tabi'una ba abinda suke bi illa zana sai zato an gane ko sai ce wa inhum illa yakhrusuna kuma makaryata ne wata karrasu ne kenan ko eh ta ta ta me me wa'azin nan azan su wasu aran mun yi wasa bambancewa tsakanin kha'un da ka'un da kafun da kaulasan sai a faɗa shi faɗin kame ruwa kutilal karrasun ita to yau masu karas kuma sun shiga uku masu karas irin masu wazan turmin nan ne to masu karas ya su ba masu karas ba ne ba makaryata ake nufi an gane ko yawwa shi ne kutilal karrasuna a to ha kawai aka rakalla wata wata ta masu fakata da dawo jalutu kenan yace to nan ma dai abin ya faru a nan ma nan ma kisan akai eh sai to dai ya kashe dai da ai akai mm dai ya kashe ya Allah ya yi to yanzu wannan wannan sabo a ya girmama Allah ka mana magani to saboda haka Allah ta'ala ya ce in ya tabi na lazima wa mata hawal anfasko so ta nazami ولذلك يحتمل أن يكون الراوي تيو النمي رواية هو ذلك الثقة تيو إذا منتو شيني ونن أمن تتشف أنغاني يوا ويحتمل أن يكون غيره من الضعفاء تيو كما إذا منتو وننسى daga cikin raunana wa kullu hadha dukkan wannan mimma yushiru ila anna hadhihi alqissata dinan nan cewa wannan kissa mufita'alatun wa masnu'atun kirkirar ta aka yi wato saƙa ta aka yi waƙallahu musulmi na sharraha Allah ya kiyaye musulmai gabarin sharrinta alhamdulillah alhamdulillah tun na ga zamu tsaya nan insha Allah sai Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karasa domin wannan wato bamu ce komai ba a cikin warwara na ita wannan matsala wannan matsala ce mai hadarin gaske kwarai da gaske wanda da kotu yake yadawa yake faɗa cewa ai annabi yayi kaza annabi yayi kaza kuma ko kadan lamarin ba gaskiya bane ba Allah ka kiyaye mu su suwa ba a wane mutum to ai ga abubuwa ne dama ga su yadda yake Allah ya samu dace